الناس رحمه الله والعبد المهند ليس تصيب به مقاتل من أردت وتنزل لا تخاف عليه نصا وفي كل حمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إني قد شددت ولقد ذقت من حلواه طعما لا ترتد تعلم واجتهدت تعلم لآثرت التعلم لآثرت التعلم واجتهدت نعم.
ولم يشغلك عنه هوا مطاع ولا ولم يشغلك
ولم يشغلك عنه هوا مطاع هوا لا تشدد هوا كوي
ولم, ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بدون سلاح ولا أنهاك عنه من راض ولا منهم زينة آمنتا فقول الروح أرواح المعاني وليس بأن طعنت ولا شربتا فواطئه وكل بالجد فيه فإن أعطاكه الله شفعتا وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوفيق علمت أن علمت تجامل يعني daban da jami'i ashirin muke son ne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كاومو يني نا أكو كما مجلسي نا أكو a wannan kasida ta ta'iya ta babban malami al'imam abu ishaq al'ilberi rahmatullahi alaihi yau muna ranar sha bakwai ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya kuma yau sha uku ga watan daya miladiya dubu biyu da ashirin a jiya majalisunmu na biyu mun kankara baitota guda goma da izinin Allah za mu tashi baiti na sha ɗaya a inda abu ishaq al-ilberi rahmatullahi alaihi ya fara yin wasiya ga ɗansa abu bakrin a game da ilimi yana faɗa masa falalarsa da darajarsa da mahimmancinsa da baya kamata musulmi ya zama ya sakaci da ya nemi ilimi ba to sai ya ci gaba da bayani akan falalar ilimi sai ce huwa al-azbul muhannadu laysa yanbu تصيب به مقاتل من أردت أو نسخة تصيب به مقاتل من ضربت هو العضب المهند شيني تقودي المهند تنقسي إنديا ليس ينبو وانت بايا داق الشيوة تصيب به مقاتل من أردت وانت ذاك إيا سام مكتب دو وانت قينفن شدشي al'abbu ɗaya daga cikin sunayen takobi ne a larabci takobi na da sunaye sun fi ɗaya balarabe a wajensa ya ba takobi mahimmanci to daga cikin daga cikin sunayen da ya bashi akwai al'abbu al'abbu takobi al-muhannadu wanda ake yin shi a ƙasar indiya to ilimi takobi ne ko yin wance yake cewa wa zulmu zawil qurba ashaddu madadatan ala al mar'i min waqi husam al muhannadi kaga al muhannadi shine takobin indiya takobi ne indiyawa sun kware a wancan lokacin wajen yin takobi laisa yambu baya dakushi ba amma dai laraba sun ce wa likulli sayfin nabwa amma shi nan ya ce al'ilmu katsaifi laisa yambu ilimi bai dakushe ba ya ya dakushe so da kan kana da ilimi iliminka ba zai dakushe ba da shi ake yaki shi ne ba haushe yake cewa ba faɗa da malam ba tsoron dara to shi kage wannan malamin da bayan ba kaucewa zai yi ba eh tusibu bihi maqatil man darabta ko tusibu bihi maqatil man aghasta wanda zaka samu makasar duk wanda kake nufi da shi da ilimi ake raji da ilimi ake takwimin ɗabi'u da ilimi ake gyara abin da ya lalace kamar yadda aka faɗa mana jiya ya ci gaba da cewa wa kanzul la takhafu alayhi lisfan hafiful haml yujadu haythu kunta wa kanzun ilimi wani wata taska ce shi taska la takhafu alayhi lisfan ba ka tsoron wani dan fashi ya zo ya ce zai kwace maka shi ko ka taba jin an ce wani ya ilimi an sace mishi ilimin shi ya da ya zama jahili babu kanzun la takhafu alaihi lissan shi yasa suka ce daga cikin fa'idojin ilimi annahu yahrusuka wal malu tahrusuhu ilimi shi ke baka tsaro amma dukiya kuma kai kake tsare ta ilimi ke baka tsaro duk inda ka je ilimin ka zai baka tsaro in waje ne na kai addu'a kai addu'a in waje ne ne kai amfani da dabara kai amfani da dabara yi di ilimi ke ba da wannan hafiful hamli yujadu haythu kunta sannan hafiful hamli ilimin nan mai taskan nan mai saukin dauka ba a jin nauyi yujadu haythu kunta kuma taskar da inda ka tafi kana na ilmi ya ma'i haythu ma yammamtu ahmiluhu إن كنت في السوق كان العلم في السوق إن كنت في البيت كان العلم فيه معي بطني وعاء له لا بطن صندوق جاء الإمام الشافعي شديد التفيل من أنا inda na tafi ilimi na nan in ina gida yana nan in ina kasuwa yana nan ciki na dauke yake da ilimi ba wai na sa ilimi na a cin akwati bane hada ya tahaddathu an ahmiyatul ahmiyatul hijji muhimmancin hadda دعوني من إحراق ورق وكاجد وآتوا, و... وآتوا بعلم كي يدري الناس من يدري جاء الإمام ابن حزم يقول كون لتفينا فإن تحرقوا القرطاس لم تحرقوا ما حوى القرطاس بل هو في صدري يقول كون لتفا فدكوك كون لتفا يبقى كون أبنك zuciyata ta kunsa na ilimin ba ilimin yana na a zuciyata saboda ku daina magana kun kona littafi ku zo a yi muƙabala da ka in ji al-imam ibn hazm sun kona mushi littafai ya rubuta al-muhalla bil asa ka gani ko akbaru asarin nasa ke يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت يزيد إلمي ينا كاروا بكثرة الإنفاق دي دي يدك يوي تبادش daga cikin wasa'ilu ziyadatul ma'rifati fil insan ta'limuhu ghayrahu daga cikin hanyar da zaka bi ilimin ka ya tabbata to shine ka karantar da wani ka karantar da wani to zai tabbata kaman ka samu wani program ne yanzu na na computer in ka ba wani kyauta to wata rana kila zaka dawo ka nema a wajen shi domin taka ta zama naka ya zama corrupt sai ka tambaye shi ce shekaru biyu da suka wuce kamar na taɓa baka wani program yana nan har yanzu kan wallahi na ya ya lalace duk ya zama x da y to haka ilimi yake in ka karantar da shi to shi ke in ka karantar da shi ilimin ka na karuwa shi yasa ahsanu muraja'ati ilmi ta'limuhu ba kaman ba kamar ka karantar da mutum muraja'a da tafi kowace ke da wuya kake karantar da abu kamanta amma za ka iya haddacewa kai ta muraja'a kai kadai wata rana ka nema ka rasa amma idan ka karantar da wani yake nan sannan ka manta wata rana zai taimake ka an sama akwai bazi a cikin ilimin hadisi babu man haddasa wa nasiya ya ba da hadisi ya manta karshe sai ya zama kuma ma ɗalibin nashi ne ke sai ce haddasa ni man qala innani haddastu حدثني من قال إنني حدثته wanda ya ce ni na ba shi hadisi yau ya bani hadisi haka ya waito hadisin haddathani man qala innani haddathu kaga da bai koya mishi ba fa shi haddasa wa nasiya to yazidu bi kasrati al-infaq minhu in kana yawan badawa zakatul ilmi ta'limuhu haka suka ce zakai ilimi ka karanta وينقص عنده كفا شددت sannan ilimin ka zai rika waya idan ka rike hannu ba ka badawa nan ya ce kaffa ai da ba da hannu ake bada ilimi ba ko ko da hannu ake bada to amma dai shabbaha al-ilma bil kanzi ko wal kanzu yunfaqu bil yadi ko ana ba da kyautar dukiya ne da hannu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu wa ma tunfiqu yaminu ko sannan kuma min babi idafati al-a'mali ila al-aydi فالعرب تعودت أن تنسب الأعمال إلى الأيدي بما كسبت أيديكم هنو to kaga wa yanqusu in bihi kaffan shadatta in ka rike hannu to shi kenan ilimin ka zai ta tawaya falau qad dhuqta min halwahu ta'man la atharta at-ta'alluma wajtahatta falau qad dhuqta min halwahu ta'man da a ce ka dandana zakin ilimi wallahi inna lil ilmi la halawa wa inna alayhi la talawa ilimi akwai zaki ba wanda yake sanin zaƙinsa sai wanda ya shiga ciki shekul islam taimiyya yake cewa wallahi inna lanajidu anfusana fi halin law kana ahlul jannati fiha lakanu fi ahsani halin yace a duniya mu masu ilimi muna samun wani yanayi mu shiga mai daɗi wallahi yan aljanna suna cin wannan yanayin halin su mai kyau ne sannan kuma yana cewa ne wallahi inna fil inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al akhirah a duniya akwai aljanna kuma ka shiga wallahi ba za ka shiga ta lahira ba aljanna ilimi kenan sannan kuma yana faɗa yana cewa ne inna lanajidu rahatan fi nufusina law alimu biha لو علم بها أبناء الملوك لقاتلونا عليها ولو بالسيف yace mu masu ilimi almajirai muna jin wani daɗi wallahi da 'ya'yan sarakuna masu kwalisa wanda suke son su ji daɗi sun san halin da muke ciki da sai sun yake mu koda da makami ne don su kwaci wallahi ba za su sama ba ba za su sama ba sai dai in su ma sun yi shi yasa in aka fika in aka fi aka fika sarauta kuma aka fika ilimi ya tashi dawo shirika na su kai maka rike naka wani suka maka biyu biyu a samu sarki mai ilimi sarki al-ma'mun ya zo yana zaune a kanu zamanu ya shigo da manya-manyan kaya da ya ce muhaddithun ataku ce malamin hadisi ne sarki ma'mun ya ce zauna ya zauna ya ce masa hadisi kaza wa ya ruwaito shi yi masa tambayoyi uku ya kasa ba da amsa sai ya ce ya ce atuhu talatata da rahim ya ce ku ba shi dirhamomi guda uku fa innahu sa'alun ya ce kawai ba raye sarki ya kure ka ha ya rike nashi ka rike naka to da ka ɗanɗana min halwahu ta'aman da ka ɗanɗana wani zaƙi daga cikin zaƙin ilimi wallahi la asarta ta'alluma wajta hatta da ka fifita neman ilimi wajta hatta da kuma kai ijtihadi wanda ijtihadi kokari yana ɗaya daga cikin lawazimu tahsilil ilmi ba wanda zai nemi ilimi bai yi kokari bai samu لا يوجد العلم براحة الجسد إن ابن عباس رضي الله عنهما ba a samun ilimi da hutun jiki taqumu al-izza thumma tanamu taqumu al-izza thumma tanamu laylan ha yaghusu al-bahr man talaba al-laali hadin أترجو أن تكون فقير رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير ذلك هذا وشيني ولا صدق سيري اجتهادي ba abin da ke ɗaukaka mutum a cikin ya ba mutum ilimi fiye da ƙoƙari ƙoƙari ƙoƙari addu'a himma maɗaukaciya kyautata niyya yi dan Allah aiki da ilimin duk waɗannan suna cikin lawazimu tahsilil ilmi sau da ka da ka yi da ka san zaƙin ilimi la akarta ta'alluma wa hatta wa lam yashghalka anhu hawan muta'un wala duniya bi zukhrifiha futinta ولم يشتلك عنه هوى مطاع da kuma wani son zuciya da kake mabiyayya da bai shagaltar da kai ba da baka shagalta saboda son zuciya ba son zuciya ya hana ka karatu kai wani abin da bayi da tabbas zillun za'il wala duniya bi zukhrufiha kutinta kuma da ba a kutine ka da ba a jarrabe ka ba da duniya bi zukhrufiha da kawalwal niyyarta da kayan adanta zukhruf tanki tankin da aka yi wani zuhun za a iya zuwa a ɗaye shi shine ake ce mishi zukhruf shine zukhruf ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين هذا زخرف كيما زخارف جمع زخرف كيما تنكي tanci da ake wanda za a iya zuwa a ɗaye shi a cire shi ko a goge shi ko a kankare shi shine ake ce mushi zuhru mun gane to da duniya da tankinta ajanta da bai da ba su rude ka ba in ka san zakin ilimi wanda ya fara neman ilimi ya ɗanɗana zakin da ke cikin ilimi baya barinsa shi ya sa malamai da yawa an ruwaito fi akhiri lahazatihim ƙarshen rayuwarsu da ilimi suke karewa da ilimi suke karewa malamai suna kawo tarihin babban malamin hadisi da ya zo zai mutu ana talakana masa kalmar shahada amma ya kasa faɗa ana talakana masa almajiransa duk ga su nan sai ɗaya daga cinsu mai hikima sai kawai ya tuno da hadisin man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da halal janna kawai sai ɗauko isnadin in sun masa kalmar shahada kawai sai ta faɗin isnadan hadisi ce la ilaha illallah haddasani wa na kawai sai wani ya dabara sai ɗauko sanadin hadisin man kana akhiru kalami haddasana wa na haddasana yana ka qala rasulullah sallallahu man kana akhiru kalami la sai ya ce la ilaha illallah saboda san karatu ha ولا ألهاك عنه عميق غوض ولا خدر بزينتها قلبت ولا ألهاك عنه عميق غوض دا كان عميق غوض دا شو عميق عميق شو نغوض نوني دو سيدة كشي كلو أدونيا ولا ألهاك عنه دا بشغل تد قيد قبرن إلي با ألهاكم التكاثر هذا ألهاكم التكاثر ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل هذا يلههم الهاه يلهيه شغل تروى فودا بي شغل تدكي wani abu da kake kallo na duniya wani dausayi shine rau'ani ko rau'i ar-raud dausayi haga furanni a waje da bishiyoyi masu kyau da wannan bai rudar da kai ba wala khidrun bi zinatiha kalifta wala khidrun da kuma wani daki bi zinatiha da adan da ke wannan dakin kalifta da baka allaka shi da zuciyarka ka ce shi kake so ba kalifta alkalif alkalif shi ma suna ne na soyayya cin sunayen soyayya guda 60 da al-imam al-qayyim ya ambata akwai alkalif alkalif soyayya da za ta makale ma mutum kun ga minal kulfati abinda aka dora ma mutum dole sai yayi to da baka rataye da wannan ba dinnan yana ƙara nuna masa mahimmancin ilimi cewa waɗannan abubuwan da yau mutanen duniya suke ganin sun fi ilimi ko suke fifita su aikace akan ilimi to ba su san zaƙin ilimi ba ne da sun san zaƙin ilimi da ba su fifita waɗannan abubuwan na karya akan ilimi ba فقوت الروح أرواه المآني وليس بأن طعمت ولا شربت فقوت الروح هو أبينا دا أبنشي جكينا دا أبنشي روحي زوجيا أنا دا أبنشي فروح فقوت الروح أبنشي الروح أبنشي زوجيا أرواه المآني سوني أبا بند تكي أوي أتكم معنونين إليني da su ake raya zuciya zuciya ita ba ta cin abinci irin wanda jiki ke bukata abin da take bukata shine me shine a ba ta ilimi ilimi ke raya zuciya kun tuno baitotan husti ai shahararrun baitotansa ko me yake cewa a game da zuciya da jiki يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على الروح فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان صدق فقوت الروح أواه المعالي ilimi zuciya take bukata walaisa bi an ta'imta wala sharibta ba wai kawai ka ci ka sha ba wannan ruhi bai da bukatar wannan shi yasa manzo sun ya ce inni ut'amu wa usqa inni yut'imuni rabbi wa yasqini manzo sun yana wisal yana tazarci ya azumi sai kwana uku bai yi buɗe baki ba bai yi tsawar ba yace lastu ka hayatiku ni ba kaman ku nike ba inni ut'amu wa usqa ay yut'imuni rabbi wa yasqini yut'imuhu rabbuhu bi arwahil ma'ani abinda Allah ke sa masa na wahayi ya wadatar da shi baya bukatar me baya bukatar sai ya ci abinci so daga daga cikin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi kenan so daga kowane mai rai ruhinsa yana bukatar ilimi da shi ruhinsa zai gyaru zuciyar da babu ilimi a ciki matacciya ce فواظبه وخذ الجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت فواظبه كناشي ما إلي وخذ الجد فيه كي رقودا الجد قازو أتكنسا فإن أعطاكه الله انتفعت والله إن الله يباك ذاك أمبانا ذاك أمبانا إن الله يباك إلي بعد الجد الزغنوجي رحمة الله عليه فسد فصل في الجد والمواظبة والهمة العالية أبو أكو الجد المواظبة الهمة العالية wannan sharɗa ne na neman ilimi ba yadda za ka sami ilimi ba ka da wannan idan babu alhimmatul aliya amma kana da aljiddu kana da almuwazaba amma ba alhimmatul aliya tunaninka shine in ka kai alamtar kai fa ka gama to kan mata a da ko haka ake ce musu in suka kai alamtar kai ba shi ke da cewa ake mata kasi karatu ما للنساء وللعمالة والكتابة والخطابة هذا لنا ولهن منا أن يبتن على الجنابة أكون شيطان يجي ما كأفوا مصر بوتو كأفوا مصر إيا مغانا كأفوا مصر كون أيكن أزدكي أبس da amfani haka yace to kaga ba haka bane so da fa in atakahu Allah tafa'ata fawazib fa in fawazibhu wa khudh bil jidd fihi zama me ka zama mai kwazo a cikin sa ana son mutum ya zama mai himma idza ghamarta fi sharafin maruni fala taqma bima duna an-nujumi fa ta'mu al-maut fi amrin haqiri كطعم الموت في أمر عظيم يرى الجبناء عنا العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم إن جمت نبي ألذ من المدام الخندريس وأعلى من معاطاة الكؤوس wai wani abokin ne ya ce su zo su je su sha giya ya ce na sai ai ni na da himma madaukaki ya za mu halakar da kaina wajen shiriki ta to saboda haka fa in atakahu Allah tafa'ata in Allah ya baka ilimi to zaka amfana wa in u'tita fihi tula ba'in alaku ya ce ne wa in u'tita fihi tawila ba'in wa in u'tita fihi tula ba'in tul tawil tul tul tawil tul masdari tawil kuma sifa ko in ka ce tawila ba'in min babi idafati sifati ila al-mawsuf in ka ce tula طولا باعي تكاي مصدري أسلي كينا مصدري دا إضافة الصح. فإن أوطيت إذا أكباك إلمي يكي طول بائن هو طويل بائن يزم كندا yaji mai tsawo a cikin ilimi abinda ake ce ma alba'u shine daga nan tsakiyar kirjin mutum zuwa nan shine alba akwai zira'i akwai alba'u ko sannan akwai shibun sannan akwai isbu'un sannan akwai anmula ko su ne abubuwan misaha da laraba suke amfani da su su ne su ne su ne ababen awo na misaha alba yadi ɗaya ce yadi ɗaya shi ne ba'un باع in ka ce kuma zira'i rula ɗaya in ka ce shibir shi kuma haka shibiri ɗaya ɗani kenan da hausa ɗani ɗaya in ka ce isbu'atin ko isbu'un shi kuma yatsa ɗaya in ka ce an mula inci ɗaya ke an mulatan ko shi ne wannan amma suna fa amfani da inci yanzu da larabci sai ci inch in ka karanta kana karatu ka gance inch to inci ke da saboda ka in ka sami yadi mai tsawo a cikin ilimi ka ba da yawa wa qala an-nasu innaka qad alimta har mutane suna cewa kai wa ne yanzu yayi ilimi to kakka rudu da wannan وقال الناس انك قد علمت mutane suka nada ka suna ce maka akramaka Allah akramaka Allah to ka ce ka gama ka ce daga lokacin muka sa dan ba ranar da aka fara ce maka malam to daga ranar nauyi ya karo maka daga nan kuma zaka kara karatu daga ranar da duk ranar da aka fara ce ma malam ko in najiri ne suke ce maka malam to daga ranar kuma wajibinka ne ka kara zagidan tsekafisiyan karatu ya waje ba malami ya fi ɗalibi yin karatu i malami ya waje ba suna faɗa suna cewa malami da wuya ake yafe masa a ce a rana bai yi karatun awa takwas ba ɗalibin gaske ba a yafe masa inda yi karatun awa shida ba a rana akwai malaman da suke bada suke a wannan mu'asiran wannan zamanin suna da labarin cewa awa goma sha hudu suke karatu a rana akwai masu awa goma suna karatu akwai masu kwana a library wanda albani rahmatullah alaihi a library ya rika kwana shi da ya karanta littafan duk almaktabatu zahiriyya dimashqiyya duka kuma ka ce baka yadda ba ya musu index ya musu dalilul bahi to ya za ka kai har yau littafan da mala albani rahmatullah alaihi ya karanta na rubutun hannu wallahi har yanzu wasu ba a buga su ba har yanzu wasu ba a buga su yana istishadi ko sifatu salatin nabi ka dauka za ka samu littafan da har yanzu ba a buga su ba ka je ka dauki bibliography karshen references na mala albani da ya rubuta ya faɗa a sifatu salatin nabi akwai littafan da har yanzu ba za ka gansa a duniyan nan ba sai dai ka tafi can kai ma ka je ka bincika yadda ya binciko ranar shi ne karatun da suke ke فلا تعمل سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فقد عملته فلا تعمل سؤال to kada mutane su ziga ka ka ji ka amince da tambayar da Allah zai ma Allah zai maka bi tawbihi Allah zai maka tambaya ta kushe ka faqad alimta faqad fa hal amilta faqad alimta faqad fa hal amilta ka sani to kai aiki da shi لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه فيما عمل به sai an tambayi mutum me kai aiki da kai aiki da ilimin da ka koya al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi yace ما حدثت احدا بحديث الا وقد عملت به الا حديثا واحدا yace duk wani hadisi da na karantar ka duba musnadul imam ahmad hadisai nawa ne ba fa dubu bakwai bane irin na bukhari ana magana dubbai ne dubu dubu dubu dubu kaza dubbanni yace ba hadisin da bai karantar bai aiki da shi yace sai hadisi da حديث شيني من أحجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره sai an yi ma maza sama kaho maza sama ya biya mai kahon kuɗin shi sai ya ce ku je ku kira min mai kaho aka kira mai kaho ya mushi kaho wa aqal hajja ma ajra sun cika kaga da hadisin da ya karantar ya yi aiki da shi to kaga wannan ita ce ita ce matsala shi yasa a cikin malamai magabata akwai wanda zaka samu ne ake ce musu taqwahum aktsaru min fatwahu ana nufin aikin su yafi ilimin su yafi akwai wanda zaka ji ana cewa ne amaluhum anfa'u min ilmihim akwai waɗanda aikin su yafi ilimin su amfani saboda aikin su yafi yawa kaga akwai wannan to shine fala ta'man su'alallahi anhu bi tawdihi abinda ake ce ma tawdihi shine a kushe ka misali kamar yanzu "Hmm, hmm, to kai ilimin kai aiki da shi tawdihi kenan da kai karatun ka haddace qur'ani ka haddace hadisi ka san fiqh ka san qawaid da an taba ka kawo qawaid kai aiki da shi kaga huna baitul qassi anan ne ya na gizan yake saka anan ne gizan yake saka kai aiki da shi shi yasa malamai tun a can da suka rubuta littafai al-khatib al-baghdadi yana da littafin sa iqtida'u li ilmi al-amal كتاب نفيس قيم جدا جدا أجل sannan baya bayan sa aka samu al-Imam al-Hafiz Ibn Ataka ya rubuta littafin sa mai suna Zammu man la ya'malu bi ilmi Zammu man la ya'malu bi ilmi sannan al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya rubuta wata risala ce kama da waccan ita kuma malaman hadisi yake mafada ya sa mata nasihatu ahli al-hadith banda sharafu ahli al-hadith yana da nasihatu ahlul hadith yayi musu fada kan cewa su koyi fikihu bayan hadisi yayi musu fada akan su rika aiki da hadisin da suka karanta nasihatu ahlul hadith bayan iqtida'u ilmi al-amal to mun cika baiti goma saboda haka muna da lokaci ko to bismillah جد
فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأستا فأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبستا إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلتا وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمتا فتلمي من سماك ilmi da kankan
سدد سدد naku ya yi sa yadda ya kiranta satajni تسمية من سماك a kakkai mashi fataha kakka mashi da zai hau ثمار عبدا yawwa
فتجني من ثمار جهل فتجني من ثمار العجز جهلا وتخطر في العيون إذا كبرت نعم جميل شيء فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد علمت رأست شيء و- و- و- فرأس العلم تقوى الله kai jagorar ilimi shine taqwallahi abinda ake ce ma taqwa Allah ya ji da kallahu haitu nahaka wa Allah ya tsi daka haitu amarak ka Allah ya rasa ka inda ya ce ka je ka Allah ya same ka inda ya ce kar ka je taqwallahi kenan shine imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi yin abinda Allah ya ce ayi da nisantar ababen da ya hana taqwa kenan mun gane at-taqwa ce imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi to fara'sul ilmi taqwallahi haqqan ai tushen ilimi kan ilimi kai ya yake da shi yake rayuwa ko in aka cire kai akwai sauran rayuwa to ra'su kenan taqwallahi yi ma Allah taqwa haqqan tabbas ko اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل هو والعلم تقوى و- و- والمتقون لهم في علمهم شغل هذا نكو وليس بأن يقال لقد رأست ما هو يكوي أسوي شيء كنين ذا كي كفكوا با كفكوا إلمي كيني أسمع شيسا الإمام البخاري أتشن كتاب العلم أتشن صحيح سا دي باب da ya babi sai ce ne wa qala umar ibn al-khattab ta'allamu qabla an tusawwadu to a wata nuskha ta buhari ta ta al-imam al-bukhari sai aka ce wa qala abu abdullah wa ba'da an tusawwadu ta'allamu qabla an tusawwadu sayyidina umar yana cewa ku nemi ilimi kafin a nada muku rawunna ku zama shugabanni aka nada maka shugaba wani ka zama shugaba shi kenan baka ba karatu ba za ka iya zuwa ka zauna da yan uwanka da kannanka na ƙasa ƙasa ba yanzu ko karatun boko ne ba haka yake faruwa ba in mutum ya daɗe bai koma ba bai je yayi masters ba bai je yayi PhD ba sai ya zo in ya koma sai ya je ya rika ganin ɗaliban shi sai ya rika jin damuwa a ran shi ko ba haka bane wani ya ban labari ran nan ya koma masters lecture ta gama lecture sai ta zo ce sannu malam ce lafiya sai ta ce ai malam ka karantar da mu a firamare ita kuma associate professor ce تعلموا قبل أن تسودوا شين في الإمام البخاري تيتي عمر ياتي قبل أن تسودوا كافن أنا تامك غواني كذا ممينا تيتي وبعد أن تسودوا إما أن ندا مك غواني أن تيكي مالمي ني تو كتي غبا كرات من غاني وليس بأن يقال لقد رأست وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست وأفضل ثوبك تفاف ديفك سا الإحسان شين تفاف أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أنا الإلبيجي أنا الإحسان بمعنى التقوى أين يسامو ولا مدلول ya samo wannan madlulin ne daga ne malaman da suke ganin albirru bi ma'anar taqwa wa ta'awanu 'ala albirri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan albirru at-taqwa at-taqwa albirru to kuma manzon sallama ya fassara albirru yace husnul khulq ko sannan kuma ana cewa ne wa bil walidaini ihsanan ay birruhuma albirru al-ihsan so da kaga a takwa ce so da ka tufafin da ya fi kasa shi ne mai ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasu taqwa dhalika khayr Allah ya faɗi tufafi kala uku a wannan aya qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum maqamu satriki ko wa rishan libasu zina maqamu zina ce ba ولباس التقوى هذا مقام التقوى sau da idan babu takawa ko mutum ya sa manya-manyan kaya ne idan mar'u lam yalbas libasan min at-tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiya to kaga shine wannan lakin na thawbal isa'ati qad labista sai dai muna ganin tufafin muminawa kasa maimakon ka sa tufafin ihsani to sai ka sa tufafin mai isa'a ya kamata a ce ka lulluɓa da mayafi ne na ihsani kyautatawa tsakaninka da Allah tsakaninka da halittun Allah amma kuma saboda kai ilimi shikenan sai kai ta hura hanci jiya ne ko ɗazu ne nake ganin wani ya sa wani kilif na marigayi a Sheikh Isa waje rahmatullahi alai ya ce ana ce maka akar marƙallahu sai ka rika hura hanci sai ka ce hancin jaki ce sai canza tafiya sai canza magana ana wani kwakali in za a faɗi harafi sai an faɗi an kwakule shi amma ko ba in za a faɗi ka'u kamar za a yi kaki in za a faɗi ainihin sai an duk masallacin nan ya girgiza daidai ba ne rika makan mu hisabi alamar ta alamar ilimin mutum yana da alkhairi shine in ji ashir baka rahmatullahi alai a cikin hijiyatu talibul ilm yace duk lokacin da ka kara ilimi kuma sai ka kara tawazu ilimin ka na budewa sai kuma ka kara tawazu ga bayin Allah baka kare baka ta girman kai ba ya zama wanda da yake jin tsoron ka sai ya gane ashe sai ba ashe ba haka kake ba to haka ilimi yake sannan ai sun faɗa sun ce al'ilmu ala talatati ashba faman dakhala fi shibr al-awwal takabbar ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر الثالث علم انه لا يعلم اي شيء ilimi yana da wasu matakai guda uku matakin farko idan mutum ya fara shiga fara iya fassara yana dan jan baki yana iya fassara da kanshi to shi kenan sai ya girman kai in shi kenan daga ne ya gama karatu idan ya shiga mataki na biyu tawaza sai kaga kuma ya rika tawazu ya gane ashe bai akwai yanzu ya kamata ma ya fara karatu sannan wa man dakhala fi shibr salisi alima annahu la ya'lamu ayya shay idan ya hau mataki na uku to sai ya gane ashe bai san komai ba ita ce ka'idar da suke cewa ma ta ta'allam yabdu jahlu duk lokacin da kake karatu sai ka gane kai baka san komai ba kana ƙara karatu kana gane ashe da baka san komai ba kullum haka yake kullum kai karatu sai ka gane ashe da baka san karatu ba wallahi haka yake me yasa kake ganin manya-manyan ƙasashe da suke kula sai a ce akwai kibarul ulama kibarul ulama na biju sun nuna sun nuna sun yi karatu sun yi karatu sun yi karatu wani shekarun shi 80 wani shekarun shi 70 wani shekarun shi 65 karatu kullum kuma cikin karatun yake to me kake tsammanin kuma zai yi sannan kuma daidai lokacin da shekaru suke ƙara zuwan ma mutum to lokacin kuma yake ƙara takawa yana kusanta kabari sha'awar duniya na yana ƙara nisanta sha'awa sha'awan duniya to kaga lokacin ake tsammanin ya zama bawan Allah shi yasa a da in mutum ya kai irin wannan shekarun sai a bashi alƙalanci وذاك بعد أن بليت بالقضاء بعد شباب مر عني وانقضى إن جيني عسينية ميتوفا an an nada an jarabe ni da da alƙalanci ne bayan na tsufa malamai sun ce lokacin shekarun shi saba'in da wani abu aka ɗauko alƙalanci aka bashi shine sai rubuta manual na alƙalanci tuhfatul hukam saba'in da wani abu mu kuma a najeriya an kai shekaru saba'in to sin mutaqa'ud ke sai ke ritaya an fi son alƙali matashi wanda in ya zo yana alƙalanci yana kallon mata yana jin daɗi shi ne wala wanda an ba shi cin hanci zai ansa ya juya hukunci amma dan shekara saba'in ku duba sabon alƙalin alƙalan mu dinnan malam ibrahim tanko da ya zo cikin jawabin shi ya ce a irin waɗannan shekarun namu wace sha'awa muke da ita wace irin sha'awa muke da ita yace ba mu da wata sha'awa illa mu yi abin da zai zama ya kyautata rayuwar ƙasa ko da inganta 'yan ƙasa to shekaru suna da wannan to kibarul ulama so sai ce na ratau bal isha'ati qad labista idza ma lam yufidka al-ilmu khayran fa khayrun minhu an law qad jahilta إذا ما لم يفدك العلم خيرا إن إلمي بهاي فمك الهيري باع فخير منه أن لو قد جهلت دا ما كذونا أجاهلا تجاهلي دا ما لم ندي أمفاني دا إلى من سبا متين سدا كوبا هكا بني فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متنسك هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك so daga da malami mutahakkiki da jalibi mutanassiki bala'i ne sai an samu masu koyi da su a cikin mutane sai gara mutum ya zauna da jahilci shi ilimi bai canza ka ba ya kamata rayuwar mai ilimi ta bambanta da ta jahili mun gani wa in alqaka fahmuka fi mahawin falaytaka thumma laytaka ma fahimta وإن ألقاك فهمك في مهاوي إذا فهمت الدقيمة إلمي أما تجيفا كشكين هلاكا تجيفا كشكين هلاكا كفادا أي مهاوي دق هواني إن الهوى لهو الهوان بعينه وصريح هوى صريح هواني هذا هوى الإمام ابن الجوزي يتي سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار an kira son zuciya son zuciya saboda son zuciya yana ne yana jefa mai yin sa zuwa ga me zuwa wuta to shine hawa ko amma man khafa maqama nafsi rabbih wa naha an-nafs 'anil hawa kaje ni ko fa innal jannata hiya al-ma'wa kaje hawa ke to shi za aka ce mata hawa الإمام ابن عباس رضي الله عنه يشي ما ذكر الله سبحانه وتعالى الهوى في كتابه إلا في معرض الذنب ألا بفدا هوا با أشن القرآن شيء أو زرقي هو أكون ذي كامل لفظ هوا أشن القرآن إن ألا يبا هوا son zuciya Allah ya fi son zuciya hawa shi yasa wancan hadisin ai da'ifi ne ma da yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi isnaduhu da'ifun hawanan ma da aka ce manzon sama abin da ake nufi a ciki hawanan ana nufin alhub su domin lafazin hawa yana zuwa da ma'anoni da yawa yana zuwa da ma'ana alhub alhubbu soyayya hawa sannan alhubbu san zuciya sannan alhawa san zuciya kai sannan alhawa ma bai na sama'i wal ard shi ma na ci mishi hawa shi yasa ai daga nan sai ai madda su sai a ce ne hawa'un eh hawa'un sannan duk mai son zuciya kaman fanko ne ba komai a kwakwalwar shi in akwai hawa to babu akalu wa afidatuhum hawa'un in ji qur'ani ba komai a kwakwalwar su a zuciyarsu shine wa in alqaka fahmuka fi mahawin mahwa jam'insa shine mahawi idan fahimta ka ta afkar da kai cikin halaka ka rubta cikin son zuciya falaita ka thumma laita ka ma fahimta kai ce kai can ka ina ma da baka fahimta ba nan laita ya tamanna ina ma da a ce baka yi ba amma ka riga kayin aiko to shi yasa sai ya ce falaita ka thumma laita ka ma fahimta ina ma dai a ce da baka fahimta ba kuma ya maka taukidi ina ma dai a ce baka ba ka da fahimta a ce kai jahili ne in an samu mutum malami mara mara aiki da ilimin sa sai gare ya zama jahili saboda bata sunan masu ilimi yake ستجني من ثمار العجز جهلا وتسكر في العيون إذا كبرت satajni min simari al'adu yanzu kuma ya dawo zai faɗa maka zai faɗa maka munin jahilci sai ce satajni in ka zauna ba kai karatu ba da sannu za ka tsinka min jahlan za ka tsinki jahilci min simari al'ajizi daga 'ya'yan iccen gazawa in ka zama ajizi ka ki tashi ka nemi ilimi zuciyarka baka yaƙe ta ba ranka baka yaƙe shi ba baka yaƙi shaidan ba ka zama ajizi ka kalalle wanda shi baya son ya sha wuya to sajadni min sibar al-ajzi jahlan sakamakon abin da zaka samu shine jahilci shine mala aminu rahmatullahi alaihi yace ci ci uku in suka shiga kasa shi ke jahilci talauci lalaci to me ke kawo biyu ke kawo daya da jahilci da lalaci su suke haifar da mai talauci waɗannan cici din ma aqbahaha Allah raba mu da su jahilci da lalaci in suka tashi miji da mata ne sai su haifi mai sai su haifi talauci shine wannan to kaga abin da zai ce wa tasghu fil uyuni idza kabirta sannan in ka girma sai a dauke ka yaro duk mutumin da bai yi ilimi ba ko ya girma yaro ake ganin shi in an zo za a abin arziki ba za a sa shi ba ba za a sa shi ba a cin abin arziki wai Umar bin Abdulaziz rahmatullahi alai khalifa na khalifa na bakwai a cikin khalifofin Banu Umayya ko ya zo wata rana lokacin da aka nada shi khalifa aka nada shi khalifa a shekara ta 199 bayan hijira shi kenan sai aka zo ana masa mubaya'a shi wani yaro sai ya zo ɗan ƙarami ya zo shi ma zai ba da tafash sai sai na umar bin abdulaziz rahmatullah alaihi sai ya kalle shi sai ya ce ta ta'akhar wal yataqaddam man huwa akbaru minka sinna ce kai yaro kuma baya mana ga waɗanda suka fi ka girma nan ka basu su shiga mana su yi sai ya ce ya amiral mu'mina law kana al'amru bi sinni la kana man huwa asannu minka la kana man huwa asanna minka aula bi hadha al muqam minka da shekaru ake bi ai ba kai shekarun Umar bin Abdulaziz lokacin 40 shekarun shi 40 bai ma kai 40 ba kana iya cewa 38 38 shi kenan a a a sai Umar ya ce yaro fa ya aje magana يتبع شو بس يتشي يا أمير المؤمنين فإن المرء بأسرعيه قلبه ولسانه yace ai mutum yana zama mutum ne da abu biyu zuciyarsa da kuma harshensa me ya haddace na ilimi ya fahimta me kuma zai iya faɗi da ilimi sai aka ce sai umar bin abdul sai ce تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم إن كان جاهلا صغير إذا احتفت عليه المحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا احتوت عليه الجحافل إن كان هذا علمي سيكذا مبابا in kuma kai babba ne amma ba ilimi to shi kenan sai ka zama yaro a duk lamari kai ne bale in ji mala a kilu sai duk lamari kai za a ce bale bale bala'i kenan yaro mara ilimi ta sono kenan mai toshe hanci babu numfasawa ko jiya ya ce mun ji ya ce mara ilimi dattijo ne ko to kuma ya ce yaro mara ilimi ta sono kenan sai yanzu ka yadda ka zama ta sono ya ce mai toshe hanci babu numfasawa to shi ne wannan so da ka mun samu baiti ashirin da biyar fa a munan dai mun yi sha biyar yau ko yau mun yi iya sha biyar to Allah shi ke mace mu Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta Allah muna roƙonka ka ba mu ikhlasi a cikin duk abin da muke aiwatarwa Allah ka ba mu ikon aiwatar da abin da muke koya mu yi su aikace Allah ka gafarta mana kurakuran da muka yi abubuwan da muka faɗa ko muka fassara da kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah